أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulogul maram min kalami adillatil ahkam min adillatil ahkam sati da ya gabata mun karanci babul hibati wal umra wa rukba ina ga mun kare wannan babu za mu tashi babin lukata duba shahi na 193 ga wanda suke da irin wannan bugu allukata tsuntuwa ita ake cewa allukata jami'i allukat au allukata قال عن أنس قال an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda ya dana ta ƙara tabbata gare shi yace marra nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani dabino akan hanya faqala manzo sallallahu alaihi wasallam ce laula anni akhafu an takuna mina sadaka la akaltuha in ba dan ina jin tsoron wannan dabino ba ya kasance daga zakka ne sadaka ne to da na ci shi domin manzala sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi da dangin shi ba sa cin sadaka ba sa cin zakka domin zakka ko sadaka wani nau'i ne musamman ma zakka wani nau'i ne na daudar dukiya da cewa haƙƙi ne halak ne to amma kuma mazo sallallahu alaihi wasallama da mukusantar shi Allah ya haramta musu cin sadaka ba sa cin zakka sai dai kyauta dai ga wannan dabino ce in ba dan tsoron a ce wannan dabino ne na sadaka ya faɗi na zakka to da dace a nan sai muka gane cewa halaccin cin abin da bai kai ya kawo ba na tsuntuwa abinda ba dauke shi dukiya ba babu laihi in ka dauka ka yi amfani da shi domin da zaran ya zama dukiya ma'abucin shi zai bukace shi to sai ka yi sanarwa yanzu dan dabino ya faɗi ka yi sanarwa ko ka yi wani bukacin sosai da wahala wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن زيد بن خالد الجهني قال an samu wannan hadisi daga Zaid dan Khalid al-Juhani qala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi wanda tsira da amince Allah ya tsara tabbata gare shi fa sa'alahu 'an al-luqatat ya tambaye shi game da tsuntuwa fa qala i'rif isafaha wa wika'aha ثم عرفها سنة yace mashi ka sanar da isafaha yanayin abin da ke ciki wa wika'aha da bakin buhun in bakin buhu ne ko kuma buhun karan kan abin da aka zuba a ciki sun ma'arrif hasana kada ka gushe kana shelatta har sai ka yi shekara guda qala ja'a na fa in ja'a sahibuha wa illa fa sha'nuka biha idan ma'abucinta ya zo to shikenan sai ka bashi kayan shi in ba haka ba to kai kuma ka san yadda za ka yi da ita ko ka ci ko ka ba wanda zai ci amma kuma ko shi da zaran an ce ma'abucinta ya zo to dole karamta mashi na tsinci abu kaza a cikin buhu buhu iri kaza da abu kaza ko abin da ya kama da haka tana nan kana ta shelanta a tsawon shekara guda in ma abucinta ya zufa lillahi alhamdu in kuma bai zo ba to ai shi kenan na qala fadalatul ghanam awaki da tumaki wanda suka bace ba a san ko nawa ne ne ba qala hiya laka aw li akhika aw li fi'l wannan taka ce ko ta ɗan uwanka ko kuma ta kura mun dabba ta bace an nema an nema an nema an rasa an rasa ta wace ce wanda ya tsince ta na da haƙƙi amma fa ba wa dabba da take cikin gari ba ka zo ka ga dabba ta bace a cikin gari ka ce ai an ce ka ce a'a ana nihin dabba da ta zamanto ta bace a cikin dokar daji wanda ba yanda za a yi ma abucin ta gari in ma kun bar ta sai dai kuraye a lokacin da ke da kura su cinye. Kala fadalatul ibil, to raƙumin da ya ɓace wa, kala malaka walaha, raƙumi kai kuma ina kai ina raƙumi, me da me ka da shi. Ma'aha su ƙa'uha, tare da ita akwai mashayinta, domin raƙumi na iya wata uku ba tare da ya sha ruwa ba. sannan na da guzurin ruwa tare da shi. Taridul ma'a nam, wahi za'uha nam, iza'uha da takalminta ba abu ne wanda ba a tsoron wani abu ya wahaltar da shi. Taridul ma'a tana zuwa ta sha ruwa da kanta, wa ta'kulu shajar kuma tana cin itace hatta yalqaha rabbuha am ma'abucinta mai wanda yake nashi ne ya gamu da ita diyan da aka yi raƙo mai daɗe diyan da ya daɗe wasu rana da ikon Allah ma'abucin shi zai same shi kala muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man awa dalatan fa huwa dallun duka wanda ya tare wani abu batacce daman da niyyar dan ya koye ya amfani da shi ba dan da niyyar ya yi shela ba ya sanar da shi to shi ma batacce ne malam yu'arrifha in dai bai yi shelarta ba kaniha akwai wata akuya a gidana ta je da cikin awaki na ko rago ko na abin da ya kama da haka tawace ce a ciki ta tawace ce in ba haka ba to ka tattare ta to ta bace kai ma kuma batacce ne qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an iyad bin himar radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzala wanda sai Allah da amince su kara tabbata a gare shi yace man wajada luqtatan falyushhid zawi adl duk wanda ya samu wata tsuntuwa to ya nemi shaidan ma'abuta adalci wal yahfaz isafaha makayinta wa wika'aha da abinda aka darme ta da shi thumma la yaktum kuma kai ya boye wala yughayyib kai ya boye ta dai ɗauke ta yi koyi fa in sha a rabu hafa huwa a haku biha idan ma'abucinta ya zuto shi ya cancanta da ita wa illa fa huwa malullahi yotihi mai ya sha in ba haka ba to dukiya ce ta Allah na ba wanda ya so sannan bayan ka yi cigiya ka tsaya tsawon shekara shiru wannan kana da kamar yadda hadisin ya riga yi wannan farko wanda ya gabata rawahu ahmad wal arba'atu illa tirmidhi ashabu sunan suka fitar da shi sai imam tirmidhi bai fitar da shi ba wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ingantar da wannan hadisi wa ibn jarud da ibn jarud wa ibn hibban da ibn hibban وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه عن سمونا حديث لك عبد الرحمن دان عثمان التيمي قبيلة التيمي وان يدعى الله تقار تبتع قريش أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم yace lalle annabi wanda tsira ya Allah da amincin Allah su kare tabbata gare shi naha al-luqtatil hajj ya hana game da tsuntuwa ta alhazzai ba a tsuntuwa a harami duk abin da ka samu a harami ba ka da haƙƙin ka tsince shi ka ajiye ke zama na ba a yi ba ka gani wata falala da alhazai suka samu domin baƙi ne na Allah maɗaukaki ba a cin tsuntuwa su ƙalwa anil mikdam bin ma'adir karib daga mikdam ɗan ma'ad karib رضي الله عنه وند دعنا تكار تبتا غريش قال قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال وند سرا يا الله دا من شن سكار تبتا غريش الا لا يحل ذناب من السباع سورارا لا يحل ذناب abin da ke da ziga-zigai minas siba na namomin daji bai halitta duk dabbar da ta daji ce namomin daji ne wanda suke da haƙura wa'annan ziga zire zaga to ba a haramun ne a cin makura zaki da masa kare mini gas nan dai wannan haramun ne a cin ji shi nassun kare ma ya zo karara amma wannan dunkule za aka ce namomin daji Na'am shi ba ku zaga Na'am ha hamuzuru to sai dai kuma muzuru ba a daukar shi naman daji sai dai in na daji ne domin shi kyanwa abu ne wanda ya zamanto ana zama da rayuwa tare da ita na'am na'am qala min as-siba ولا اللقطة من مال معاهد ولا الحمار الأهلي هكذا كما حرام يأتي جكين جدا بانا داجي با جاكين جدا حرام نعم bal akwai hadisi na Anas sai ce sai da muka yakin Khaibar sai da muka zuba naman jakkan gida a cikin tukanu sun fara tawalwasa zala sallallahu alaihi wasallam ya shi lace a kihis ba a ci haram suka yi kihis na gida na'am qala wala al-himar al-ahli wala al-luqtatu min mal al-mu'ahad haka tsuntuwa na dukiyar mutumin da kafiri ne amma akwai yarjejeniya tsakanin shi da musulmi babu yaki babu zamba kuma ba a cin wannan tsuntuwar shi illa an yastagniya anha sai dai in ya wadatu da ita baya bukatar ta akwai abin da zaka yadda kawai shikenan baka neman shi kawai ka wadatu da shi baka zai قال المؤلف رحمه الله باب الفرائض babi wanda yake karantar da mu abin da ya shahi gado jam'i ne na alfard kaso ko abin da ya zamanto haƙƙi ne na mutum an ibn abbas qala an samu wannan hadisi daga abdullah ibn abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi alhiqul fara'ida bi ahliha ku gama gado ka san gado da ma'abutan shi idan dukkan ma'abucin gado wanda yake da haƙƙin gado ku bashi فما بقي فهو لأولى رجل ذكر idan aka ba masu kaso wane ga kasan shi wane ga kasan shi abin da ya saura to kuma na namiji ne wanda ya zamanto shi ne mafi cancanci yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar iya ɗan shi namiji da mahaifin shi da mahaifiyar shi da matar shi yanzu ɗanan ba ya da farali a ce wannan farali na shi za a ba uba da uwa sudusi a ba mata rubu'i sumuni akwai sannan kuma saura na ɗani dan sai zamanto abin da ya saura duka wannan shi je gaje wannan dukiya dan saboda shi ne mafi canta shi ne namiji wanda ya yi cancanta da wannan nan ma abota kaso in an ba su sai a duba kuma asibi wanda zai asibci sai a bashi sauran dukiya wani usama ta bin zaid radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga usama dan zaid na na'am ha eh sudisi kashi ɗaya cikin kashi uku da uwa da uba ita kuma mata kashi ɗaya cikin kashi takwas saura kuma nashi ne na'am قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Usama dan Zaid wanda yarda Allah ta kar tabbata gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ce lalle manzon Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi ce la yarithul muslimul kafira wala yarithul kafiru al muslim musulmi baya cin gadon kafiri wannan kuma gama da kirista da yahuda da dukkan wani abu a matsayinka musulmi idan wani naka na kusa kirista ya mutu baka cin gadon shi sai dai ka bara macen duke shi wanda suke tare da su wala yarsul kafiru al muslima shi ma kafiri baya cin gadon musulmi kuma dangantakar da take tsakanin saboda sharaɗi na gado ya kubce a nan shi ne haɗuwa addini ya zamanto addini guda ne don addini ya sha bambam to kowa ya je can shi ya gaji wanda suke addini guda وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن سمونا حديث لدى عبد الله بن مسعود واللي يدعى لا تكار تبت أدريش يفدي حكمتي في بنت وبنت بنت وأخت aka tambaye shi game da ɗiya da jikanya binti bin jikanya ta ɗa wa uktin da uwa قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اتبع زال صلى الله عليه وسلم يا حكمتي لابنة النصف يوان دا تسقط ترى da rabin dukiya walibnat libn subsa ita kuma jikanya ta da diyadda tana da sudusi inda namiji ne da ya kore jika amma saboda mace ce bata kore sai dai ta tsallaka ta da maida ta tana da sulus takmilatu sulusai ne cikamakin sulusi guda biyu wa ma baqiya falil ukht kuma abin da ya saura za el uwa za ta dauka in babu da babu diya babu da kai diya dai akwai diya akwai jika ta dau na wajen jikanya ta bangaren namiji na'am zai luwa sai zamanto ta ɗauki sauran rawar bukhari imam bukhari ya fitar da wani hadisi wani abdullahi bin amur radiyallahu anhuma an samu wani hadisi daga abdullahi da amur wanda ya da'ala ta kara tabbata gare su kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zala wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi la ya tawaratu ahlu millataini ma'abuta addini guda biyu daban-daban ba sa cin gadon juna kamar wancan hadisi ne na farko la yarithul muslimu al-kafira wa la yarithul kafiru al-muslima ma'abuta addini wanda suka sha bamban to ba sa cin gadon juna rahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi wal arba'a da ashabu sunan illa tirmidhi sai imamu tirmidhi shine bai fitar da wannan hadisi ba wa akhrajahu al hakim bi lafzi usama imamu hakim ya fitar da shi da lafzin usama dan zaid wancan hadisi na biyu wa rawahu an-nasa'i روى وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ shi kuma imam nasa'i ya rawaito wannan hadisi da lafazin usama dan zaid radiyallahu anhu wa an imran bin husayn qala an samu wannan hadisi daga imran bin husayn wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala wani sahabi ya zo shan manzo Allah wanda sai da Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace inna ibni ibni inna ibni ibni mata dan dana ya rasu jika na kenan fa mali min mirasihi mike gare ni na gadan shi fa qala laka sudusu kana da kashi ɗaya cikin kashi uku falamma walla da'ahu lokacin da wannan sahabi ya tashi ya juya ya tahi zala sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi wa qala laka sudusu akhar kana da wani sudusi na daban banda wancan falamma walla da'ahu alo bayan ya tahi ya saki kira fa qala inna sudusal akhara tu'ma sana cewa wannan sudusin nan na ƙarshe tu'ma kama abu ne wanda kyauta ce abu ne wanda za a dada dama rai da shi rawahu ahmad wal arba'a imamu ahmad ya fitar da shi da ashabu sunan wa sahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce wa huwa min riwayat al-hasan al-basri hadisi nan daga ya zo daga riwayat al-hasan al-basri muhammad bin hasan al-basri an imran daga imran wa qila innahu lam yasma' min Usman mai suka ce ai Hassan al-Basri bai ji ba daga Imran sai sa malamai suka raunanar da wannan hadisi hadisi ne wanda yake da rauni a cikin sanadin shi akwai Hassan al-Basri wa huwa mudallis wa qad al'ana ka'ida ce mutumin da yake tadlisi mun faɗi tadlisi kashi guda biyu ne akwai tadlisi tasuya shine mutum ya zo ya ya daidaita wani malami da wani malami ya zamanto ya ambace shi ko ya kawo wani isnadi wanda ya kama da wancan isnadin ya daidaita su ko kuma ya ambaci wani malami da wata kama wadda ba a san da shi ba ba a san shi da ita ba wanda zai ruha-ruha a rasa kowa ne ne barantana ma a bincika to kuma musamman idan ya ce an an daga wani daga wani bai ce ba sami'tu bai ce ba naji wannan in an san shi da wannan tabi'a ba a karba hadisi sai lokacin da yace naji inda lafuzza ko kuma magana ta dauka hadisi da zantar da shi mataki mataki waccan ta yi wannan karhi wanda yace naji yayi karhi da wanda yace daga sai zama to hadisi ne da'ifi iya da rauni wani ibn buraida ana bihi an samu wannan hadisi daga dan buraida daga buraida baban shi radiyallahu anhuma wa an yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai lalle annabi wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ja'ala lil jaddati lil jaddati as-sudusa ya sanya wa kaka mace sudusi idan lam yakun dunaha um da ya zama to babu uwa bayanta domin kaka iya matsayin mahaifi haka kaka tana matsayin mahaifiya idan babu in babu uwa can babu uwa na'am قال رواه أبو داود والنسائي إمام أبو داود الإمام النسائي سكفتر دون حديثي وصحاوي ابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي ابن عدي إمام ابن عدي يكره هذا حديث وعن المقداد بن معد كريم an samu wani hadisi daga Miqdad da Ma'ad Karib radiyallahu anhu wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi kale kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maza Allah wanda sira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce alhalu warithun man la waritha la dan uwan mahaifiya mai gadin wanda baya da baya da magada ne za asali khal dan uwan uwa baya da gado amma an rasa wanda ba wanda ya mutu baya da kowa sai shi shikenan sai a ba shi wannan dukiya qala akhrajahu ahmad wal arba'a siwa tirmidhi imamu ahmad da ashabu sunan su guda hudu suka fitar da shi banda imamu tirmidhi wa hasanahu abu zur'at ar-razi abu zur'at ar-razi ya kyautatar da wannan hadisi wa sahahu al-hakim ibn hibban imam hakim da ibn hibban sun ingantar da wannan hadisi wa ana abi usama bin sahal radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu usama dan sahal wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale shi kataba umaru ila abi ubaida radiyallahu anhuma umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya rubuta wasiƙa ya zuwa Ubaida wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokaci iya matsayin prefe. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi sallama kala ce lalle maza Allah wanda tsiraya Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce Allahu wa rasuluhu maula man la maula la Allah da manzon shi su ne waliyan da wanda ga wanda baya da waliyi baya da wani mushkunci mukusanci walkhal warithu man la waritha la shi ma dan uwan mahaifiya mai gadan wanda baya da magada ne rawahu ahmad wal arba'a siwa abu dawud ashab imam ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi banda abu dawud wa hasanahu tirmidhi wa sahahu ibn hibban قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سمونا حديث جابر بن عبد الله wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi kale idan stahalla al-mawludu wurritha idan jaririn da aka haifa yayi kuka to ana ba shi gado rawahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta da shi yabta ya mutu na'am idan yanzu misali yayi kuka mahaifin shi mutu sannan ya mutu mahaifin ya mutu kafin shi ya mutu eh sai zama to ya ci gado nan ya ci gado uwa da kannai sai su sai su ci gado shi wa alaikum salam na'am eh wannan malamai sun ce ana fudda misali kaso na namiji wajen gado sai a yi kisas yawwa ko da ya zo da rai falilal hamd in kuma ya mutu to yanzu kuma bai zo da rai ba sai zaman to dukiya sai a rabawa magada a wasan kowa a bashi kaso da wannan قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنا شنو ميكي تشاو وجاده amur da dan shu'aib da mahaifin shi da kakan shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa lil qatil min al mirathi shay'un wanda yi kisa baya da wani abu na gado wanda ya yake ya kashe wanda zai gada baya da gado kuma ka'ida ce man ista'jala shay'in qabla hirma qabla بلوغه ووقوعه أو كما قالوا أوكب بحرمانه dukkan wanda ya gaugawa neman abu gabanin lokaci kabla awanihi musta'jala shay'in qabla awanihi ukiba bi hirmani duk wanda ya gaugawa ne ya samu wani abu kahin lokacin shi to sai a mai ukuba da haramta mushi yanzu shi ya kashe mahaifin shi ne dan ya ci gado ko wani dan uwan shi don ya ci gado wannan sai a hana mashi wannan gado saboda min babu saddin zari'a saboda a toshe wannan fitila dan an bar wannan kowa sai kashe wanda yake so ya ci gada shi dai ci gada amma ka san ka kashe ma ba a baka ba shikenan in dan wannan ne ba kai kisan ba da ce hadisi ne da'ifi amma kuma iya da ka'idodi sun tabbatar da ma'anar wannan hukunci قال رواه النسائي والدار قطني إمام النسائي ده إمام الدار قطني سكبتر ده شي وقواه ابن عبد البر ابن عبد البر الحنبلي يكرف فد wannan hadisi wa allalahu an-nasai imam an-nasai yace hadisi ne wanda yake da illa wa sawab waqfu ala umr amr kuma abin da ya zama to mafi dacewa shine cewa mawqufi ne akan amr shi yasa malai yace da'if rawahu an-nasai fil kubra والدار القطني والبيهقي وهو من رواية إسماعيل بن عياش رواية لدى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لدى ابن جريج ورواية, ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة ودليل أن يزوم أن تؤال روننا دش رواية إسماعيل إن با تمتنا الشام با توروني غريبا قال المؤلف رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi na cewa ma ahraza alwalidu aw alwaladu fa huwa li asabatihi min man kana dukkan abinda mahaifi ya tattara shi ko ɗa ya tattara shi fa huwa li asabatihi wannan na asaba shi ne min man kana kowane ne asaba sune mutane mazaje wanda suke da dangane na kud da kud da mamaci na'am qala rawahu abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah wa sahahu ibn ibn al-madini wa ibn abd al-barr madauki wannan hadisi na ƙarshe wani abdullahi bin umar an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wanda ya da'ala ta ƙara tabbata a gare su ƙala ce ƙala nabi sallallahu alaihi wasallama alwala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu walici misali mutum iya da bawa ya iyautar da shi to shine waliyin shi ya riga ya zama ɗa kamar mai gidan shi ne shi ne waliyinsu to wannan walicin wannan kamar tsoka ce daga tsokan dangane gane ko layu ba ba a sai da walicin wannan wala yuhab kuma ba a kyautar walicin wannan kamar yadda in kana da dangane da mutum ba za ka sai da ba wannan dangane na to haka wannan walici ba mutum wali waliyin kadai mai gidan kadai baka sai da wannan gidancin wannan na ko kuma kai kyauta da shi rawahul hakim imam hakim ya fitar da wannan hadisi min tariq al-shafi'i an muhammad bin al-hasan an abi yusuf daga hanyar imam shafi'i daga muhammad dan hasan daga abi yusuf wa sahahu ibn hibban wa allalahu al-bayhaqi imam ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi shi sai dai kuma imam al-baihaqi ya ce hadisi ne wanda yake da illa sai dai karshen hukuncin shi cewa hadisi ne hasan sai mu tsaya nan akwai na'am wa nabi qilaba an anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu qilaba daga anas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ce afradukum zaid ibn thabit wanda ya yi ku ilimin gado wanda shine karshe a ilimin gado to shine zaid ibn thabit akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa wal arba'a siwa abi daud da ashabu sunan guda hudu banda abu daud wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban والحاكم امام ابن الترمذي دا ابن حبان دا حاكم suka inganta da shi wa ullila bi irsal kuma sai dai aka ce hadisi ne wanda yake da illa da irsal mursal ne babul wasaya a cikin babul wasaya sai dai kuma hadisi ne ingantacce mursal sahih mursali ne sai dai hadisi ne kuma ingantacce na aina anaku Mm. Ina ne قال رواه الترمذي وابن حبان واحمد وصححه الشيخ الالباني في سيء الجامع والسلسله الصحيحه ولكن الحديث بغير لفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله ولفظ ارحم امتي بامتي ابو بكر واشهدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي أبي ولكل أمة أميين وأميين هذه الأمة أبو أمين عفوا ولكل أمة أمين وأمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح ونشيني da lafazi wannan imam hakim sun ruwaito wannan hadis da imam ahmad imam tirmidhi da ibn da ibn majah da Imam Ahmad sun fitar da hadisi kuma Imam Al-Albani ya ingantar da shi a cikin Sahih Jami' da silsila sahiha sai dai da lafazi ba da lafazin wancan ba wanda malam ya ambata ana ya zo da lafazin arhamu ummati bi ummati Abubakar wanda yake kowa jin kan al'umma shine Abubakar yahi kowa jin kan al'umma ta wa ashhaduhum fi amri Allah Umar wanda ya yi kowa naci da shaida akan al'amarin Allah shine Umar radiyallahu anhu wa asdaquhum haya Usman wanda ya yi kowa kunya shine Usman dan Affan radiyallahu anhu wa alamahum bil halal wal haram wanda ya yi kowa sanin halak da haram Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal wa afradahum Zaid bin Thabit wanda ya yi kowa ilimin gado shine Zaid bin Thabit wa qara'uhum ubay wanda ya kowa iya karanta alqur'ani ubay bin ka'ab wa li kulli ummatin aminu kowace al'umma tana da amintaccen mutum wa aminu hadhihi al'umma abu ubayda bin al-jarrah abu ubayda bin al-jarrah duba ka ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalkasa sahabbai fanni fanni kowa ga irin fannin da ya kware kowanne da kwarewar shi na'am